اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهلا أنت أن تحمد وأهلا أنت أن تعبد وأهلا أنت أن تطاع اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatuttukanmu na tsakanin magarba da lisha a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a wannan unguwa ta gawan katare a damagaram yau idan ba ku manta ba za mu ci gaba da labarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za mu tashi a cikin wannan littafi darasi na nawa darasi tasir ashara darasi na goma sha tara muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi allah ta albarka a cikin shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاسع عشر اتفاق قريش على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم
na'am لما رأت قريش أن رسول أن رسول صار له أصحاب وأنصار يدافعون عنه وينشرون دعوته هموا على قتله واتفقوا على أن يأخذوا من كل قبيلة من القريش شعبا ليضربوه ضرب رجل واحد ضربة رجل واحدا حسبك درس التاسع وع- تاسع عشر درس نقوم شابو نشا ترى يا مو بياني ني أكن إيه اتفاق القريش على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم haduwar Qurayshawa kabilan Makka gaba ɗaya a lokacin eh, ka- 'yan Makka kafuran Makka mushrikai na cikin Qurayshawa kabila shi ce sallallahu alaihi wasallama yaya aka yi suka haɗu suna so su kashe shi to shi ne za mu yi zance a yau bayan duk gwagwarmayar da aka gani a darusu na baya to sai ya ce kaka lamar atul quraish yayin da quraish suka ga a garin makka أن رسول صار annan rasula lalle shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sara lahu ashabun wa ansarun yudafi'una anhu wa yansuruna wa yansuruna da'awata da suka ga annabi yayi mataimaka yayi abokai ya samu abokai da yawa wanda suke taimaka ma wannan da'awa kuma suna ije shi kan a taɓa shi sun sun ga duk makida da suka kulla musuluncin sai karuwa yake kun san shi musulunci birnin mai ne mai yanzu in ya zube a ƙasa kai ta binne shi kwana biyu sai ya naso ka binne sai ya naso ka binne sai ya naso yadda ka kai ka karya abun sai kuma Allah ya buɗe shi Allah ya faɗi a cikin alkur'ani wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wannan kwanukan na rayuwarka annabi shine muke rubinya shi ga mutane idan ka duba rayuwar annabi daga aihuwar shi har zawa girman shi mutane suna cikin fatara suna cikin jahilci ummuwar jahilci ana bautar gumki ana bautar duk abin da Allah baya so har zawa lokacin da aka aiko shi farko shi wajen shekara arba'in ko zuhur bi da'awa ya fara kiran mutane a ɓoye aka fara buɗe musulunci kaɗan kaɗan har zawa lokacin aljihar bi da'awa bayan san shekara uku musulunci ya buɗe mu musulmi suka shiga cikin kunci suka shiga cikin wahala aka kalkashe wasu aka azabtar da wasu har zawa ya ci garin maka musulunci ya ba har zuwa a bude garin maka sai da aka zo da yan yaki don za ku ga gaza wata hunen yakin hunen da yake yaki ne an yi shi bayan an bude maka kusan mutum dubu goma sha biyu suka halarta hashin shi ta bankwana ya kusa mutum tamanin- dubu tamanin da suka halarta kenan musulunci ya wasu to kuma hallo sai annabi ya rasu hallo sai aka fara kirkiro wata bid'a da wani surkulle da abubuwan da ba su wani aka rikita abun kuma sai Allah subhanahu wataala ya sa wasu su tace a komo yanda yake grade kamar zamanin annabi kenan ku lura segment din wannan na rayuwar annabi shine ake limkawa ko da yaushe eh, a duk akan shekara ɗari misali akan shekara zuwa sattin mutuwar shi musulunci ya tsaye ta har shekara talatin da annabi ya ce khilafa shekara talatin da sauransu yana ba a- ba a cuɗa ya shi ba zuwa sai ya guda to kuma sai ya shiga duhu kuma sai ya buɗe sai ya zama haske ƙarecin sai ya kuma halin shiga duhu to haka ne sagmantin wannan shine ake rubanyawa shine rayuwa haka take kai kawai a lokacin da aka yi yoka ba a san ba lokacin da aka halice ka wa tilkal ayyam wannan kwanukan na rayuwarka da irin gwagwarmayar da aka sha shine nudawilu ha bainan nas sai gwakin wani ne ake rubunya shi yanda ya shiga cikin kunci har ya bude har ya samu nasara kuma ya koma kunci ya bude ya samu haka ne har tashin kiyama haka ake tafiya cikin rayuwa ina fata kun gane abin da nake nufi to shine al'amari yanda yake tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mun kai inda ya fara samun abokanai da mataimaka suna tsare kiran nashi an watsa addini Qurayshawa wanda yake kira wanda su bautar gumki suke bautar lata da uzza da manata da hubulu hubulu babban gumkin nasu eh babban gumkin nasu da lata da uzza da manata da hubulu su can ba ca suka yi ba wa kalu la ta zaruna ali hatta kuma la ta zaruna wa wuddu da suwa'a da yahusa da yaquka da nasra ga su tun manyan manyan kuma kai ne wanda ake bauta ma to to sai me yace hammu ala hammu ala qatalihi sai suka yi niyya ham babban niyya suka tashi da niyya wanda take ita ce na su kashe shi sun ga abin da nashi da yaɗo zai yi ba zuwa zai ji duniya to gara dai su kashe shi suke so ca suke sun iya kashe shi su kashe shi su huta gaba ɗaya hammu ala qatalihi sai suka yi niyya babba don su kashe shi ina ke da kai hammu can cikin qur'ani Allah ya ce wala kad hammat bihi wa hamma biha to kun ji shi to نعم فاتفقوا على أن يأخذوا من كل قبيلة من القريش شابا to ya za a yanzu su kashe shi kun san akwai wani abu da ake ce ma tarnak a cikin kabilun larabawa a ce sai sun sha tarnak sun sha fansa ko mutum ya kashe wani daga cikin wata kabila su ma 'yan kabila wannan duk yadda za a yi sai ɗaya ya lallako ya kashe ɗaya daga cikinsu sun sha tarnak mu a nan gurin ba kowace kabila ba suke amma an ce akwai shi cikin tubawa da cikin ina ne suna shan tarnak da sauransu tarnak ake ce mai shan fanta to larabawa a lokacin suna shan tarnak sai suka haɗu ƙurayshawa ƙuraysh da aka haɗu duka da kabilolin aka haɗu a yi shawara ya za a yi a kashe shi wannan ya kawo nashi ra'ayi ka san mushriki ba yau ba alliance ake ta banza eh haɗuwa ake ta shirme kawai a ga- a haɗu a yi ɓanna wani ya tashi ya bada shawarar ya ce mu ɗarme kawahuwan shi a samu ingarman dawakai ko raƙumma wanda suke ma'aukata a ɗarma kawon shi ɗaya a nan ɗaya a nan a buge su su yaga shi kamar tsohon tsumma aka ce in yayi wannan ma shawara ce kaji kafu wani ya ce a'a ba haka ba za a yi a same shi in ya fito yana tafiya mu lallabo mu fice shi daga baya kowa iya ba da shawarar shi a ɗakin shawarar da suka yi to sira akwai wanda ya tabbata akwai wanda surutai ne ba sira ba ce ba bai tabbata ba ake cewa da wani tsoho ya bubbuga ai aka ce wane ne ake shawara yace tsoho ne na najadi su ka sun san mutanen najadi kai yin hankali gare su aka ce shaidan ne to wannan bayanin gumgan shi ba a rubuce amma dai a cikin shawarar sun fito akan shawara cewa su ɗauko daga kowace kabila saurayi mai jin kanshi wanda ya iya ɗaukan takobi ya je su bige shi bugo ɗaya sai jinin shi ya watsu a ƙabiloli kabilar shi kuma ita ɗaya ce ba ta iya bugon kowace kabila ba ta iya yaƙi da su kashi mugun kullum suka kulla aka ce shaidan ne ya zama mutum ya bubbuga aka ce waye ce tsoho ne daga najadi an san najadi kuma ƙasa ce masu masu masu dogon hankali tsoho ya shigo ya zamna yana sauraron su duk suka ida surkullan su ya ce waddan kabilar shi tana ina za ku mushi wannan a nemo kawai sarmai da ko ina ya zo ya ku- su bige shi kina a watsa jinin shi duka duniya kabilar shi bata iya yakin duniya gaba daya aka ce yawwa wannan ita ce shawara shi dai abin da ya tabbata sun haɗu akan wannan magana wani tsoho ne daga najeri aka yi menene aka yi miyan wannan allahu alam kuma ba mu gan shi ba a cikin sira an gane ko to ci gaba liyadribuhu darbata rajulun wahidan dan so su mushi bugon na mushi guda su bige shi su ɗauko mutanen gaba ɗaya fa ya tafarraka dan mu fil qaba'il sai jinin shi ya watsu a cikin kabiloli gaba ɗaya wala ya kadiru a ƙaribu kaga ƴan uwan shi ba su iya yakin Qurayshawa duka ba su iya yakin kowace kabila kenan wannan maki da suka kulla haka za su zo su kashe shi to a wannan ne suka nema a cikin kowace kabila su bado mutum saurayi na kirki na kirki mai iya ɗaukar takobi suka zo suka tattaru a daren suka zo suka mai fako da tsakar dare ungo gari ya yi rum su shiga gaba ɗaya su kashe shi kenan gobe da sai suwa suka kashe shi da wane ɗan kabila kaza da wane ɗan kabila kaza da wane ita kabila shi kenan ba ta iya yakin kabiloli duka kun ji makidar da suka kulla
فأخبر الله رسوله بمكيدة قريش sai Allah ya ba annabin shi labarin makidar da Qurayshawa suka kula Allah ya aiko Jibrilu ya gaya mai gashi abinda suka tsara gashi yadda za su yi gashi yadda za su yi gaba daya labarin sama yana nan kuma a lokacin aka ba shi izini ya kaure kuma Madina kuma sai yanzu aka yi zancen Madina ko can mun yi zancen lokacin da ya ga a mafarki garin da zai kaura su taimaka ma musulunci gari ne mai mi haka ce mai kwari masu da binnai hal annabi yayi zaton ina ne yayi zaton tsayif ne har ya tafi amma da ya tafi kaka faraduhu raddan kabihan sai suka maido mai mummunan maidowa ba a garru abidahum subhahu suka shuna mai bayin su da wawayen su yasubunahu wa yarmunahu bil hijar suna zage shi suna zage suna jiwon shi da duwatsu har suka ji mai ciwo a diddige to mun ga wannan to yanzu sai aka ce mai ai madina ce zaka ita kuma madina tana arewacin makka madina tana arewacin makka kilo 450 daga makka zuwa madina kilo 450 kamar daga nan zuwa ina ya kai difa ko in aka ba arewa arewa zuwa agadas agadas nawa ce agadas 600 ce ba 400 bane da 20 kamar daga nan zuwa agadas za ce amma hanya ce tar ba cikin sahara ba ne hanya ce tar dubul kuwa ce kuma kowace kuwa tana daukan hanya ko autoroute wadda take yi ce hanya ce liyam kamar daga nan zuwa agadas madina tana arewacin makka daga madina kusum ake kallo ana sallah tunda alkibla ake kallo alkibla kuma a makka ce kusum ake kallo ana sallah an gane ko kuma ku lura cewa alkibla ba alkibla ba daidai ka'aba bace ba ake kallo wajen Allah yake wa min haythu harajta fa walli wajhaka shatral masjidil haram yadda ka wuta ka jiwa fuskar ka wajen masallacin harama malamai sun yi bayani yanzu in ka duba misali wanda masallatan mu nan da magana da masallatan kano da masallatan agadar kowanne daidai ka abu ake kallo ba gani a hankalin kama mana kallo da kowanne ka duba shi alkibla shi daidai ka abu ce ke kallo ko masallatan da ba su eh me yasa wajen saudiya kawai muke kallo a yanda aka tsara shi in mutum yana cikin masallacin ka'aba sai ya kalli ka'aba in yana cikin garin makka sai ya kalli wajen masallacin kamar yanzu a ce nan da magarin ce makka misali misali da magarin ba makka bace ka gane ko a ce kamar ka'aba tana wajen ko aran ko wajen ina ko a ce hilin bal to duk wanda suke nan wajen wajen hilin za su kalla kenan ai ba ka'aba bace su kalli wajen ne suke kalli wajen masallacin inda yake an gane ko ko kuma to wanda suke kuma kasar saudiya fa wanda suke kasar saudiya ba a garin makka ba su wajen garin makka suke kallo wajen garin makka yanzu kenan daga madina daga riyadh daga taif zuwa najran jidda ha'il tabuk wannan buraida ina ne duk garuruwa na saudiya daga can wajen garin makka za a kalla a yi sallah shine alkibla wanda suke cikin kasa kenan to wanda suke wajen saudiya fa wajen kasan makka za su kalla waje inda kasan maka take nan ne ake kallo nan ne alƙibla ka ji yadda tsari yake amma ai ba ka yi wa ka ce yanzu daga nan duk masallacin da yake nan da magaran kaɗai misali ka ce daidai in ka bi shi tudurwa ka'aba zai kai zai yi wa ba haka nan bane kimanta ne ake a kalli wajen inda saudiya take tunda Allah ta yi fatamma duk inda kake daga can to ka fuskanto wajen wajen inda ka'aba take ita ce alƙibla an gane ko to ci gaba أجرت العشرون الدرس العشرون درسي نا عشرين هجرة رسول صلى الله عليه وسلم kauran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu yi bayani akan yaya aka yi ya kaura kuma ya ciru ya huta daga makka ya tafi madina نعم mun ga irin gwagwarmai da ya sha a can da da irin bala'in yadda sabon shi suka shiga kuma da yadda ƙarshen tikewa bakin tuka tuka bakin tuk yadda ƙurishawan suka haɗu suka zaɓo kowane mu- daga kowace kabila sarmayi mai jin kanshi su zo su kashe shi نعم to yanzu sun zo sun shiga ɗaki sun shiga gidan shi sun ri- eh, wajen sun tsaya shi yana ɗakin shi ana tsama dare yayi kawai su shiga su bai bugan mutum guda ga baki ɗayansu Allah ya gaya ma annabin shi ga abin da suka tsara kuma ga sunan sun zo kuma yanzu ka kaura ka tafi Madina نعم an gane ko to ci gaba اتفق الرسول مع أبي بكر على على الهجرة اتفق الرسول مع ابي بكر أ- النبي صلى الله عليه وسلم يا حدو da shi da abi bakar alal hijira akan kaura to shi abubakar radiyallahu anhu ba yau ba kun san abokin annabi ne tare suke kode shi kuma ya ishe shi ɗaukaka ma da Allah ya ce idh yaqulu li sahibihi la tahzan Allah ya ce a cikin alqur'ani lokacin da yake cewa abokin shi kenan Allah ya ce abubakar abokin annabi abubakar ba yau ba ya yi tunani ya san annabi ƙaura zai za su koma wani gari daga can garin ne za su ɗaukaka musulunci نعم shi abin da yake zuciye shi kawai annabi ya abokance shi a gurin ƙaura tun ba yau ba ya daidaita abun hawa guda biyu da shi da annabi sama yake annabi ya ce a tahi ya lallaɓe shi ya roƙe shi su tahi tare ga abun hawa su hau su tsaye su نعم a shirye yake kawai to a lokacin da Allah ya ce ma ai aiko Jibril ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura ya huta su ta yi su kaura su ta su koma ya koma Madina wanda ya gaya ma Abubakar Abubakar daga gaya mai sai ta yi mishi as-suhbatu suhba ya Rasulullah as-suhbatu suhba in abokance ka ya Rasulullah mu tafi tare ya da kai ya ma aikin Allah abin kadai da yake tambaya ya abokance shi sai tare نعم annabi ya ce tare za mu abubakar ya ji daɗi kwarai shine abokin annabi abu laguro a cikin hijira to daman ya daidaita abun hawa guda biyu to ci gaba وخرج ومعه fa kharaja sai suka fito ومعهما عامر بن wa ma'ahuma amir bin fuhaira tare da amir dan fuhaira shi kuma ma dubu ne مولى أبي بكر maula a da wa dalilu ma na ukun ko نعم na hudun Eh, shi amir maula ne ba bararren bawa ne kuma ha ودليل مع عبد الله da dalilinsu madugunsu abdullahi bin abdullahi danwa
عريقة ƙwaraika
عريقة
eh al'arabu ta ujubu ta tasagir larabawa duk suna na tasagir yana ajjaba su eh ƙwaraika eh da da da tasagiri eh
نعم eh to suka fito da shi da abdullahi shi ma dubu ne menene ma dubu ba jagora ba jagora yadda tun kace dan jagora kamar lardi da jan makahu shi ake kuma jagora mai suna mai jan makahu da ko kuma mi na'am baban tafiya sudu sudu ake نعم sunan shi sudu jagora ba sulu ba a'a sudu jagoran makahu ko a ce jagora jagoran ne kawai to madugu abdullahi shi wani shine madugu menene madugu kun san a da ko a nan ma a da babu hanyoyi tar daga gari zuwa gari sai dai wanda suka san hanya madugu zai daga hanya ce nan ce kawai hanya kawai ya shiga gaba ku bi shi yanzu misali daga nan za a tafi agadas kawai bin shi za ku yi cikin sahara cikin duwatsu ana yin nan ana yin nan ana yin nan kawai kun bullo garin agadis babu wata hanya wadda take ta kamma daga nan za a haliya mai misali kawai ma dubu za a bi shi ya san hanya kawai to da kwai ma dukunsu wanda suka daidaita wanda zai tafi da su ya kai su madina hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu an yi tarasai kinta wanda ya bi lokacin hijira an yi tarasai kinta hukumar saudiya ne take kokari akan tsare tarihi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to suka hudo da suka hudo sai suka yi na Quraish alal fatki a daren da Qurayshawa suka haɗu za su zartar da abin da suka yi niyya. Fatki bihi akan daren da za a yi operation din. Shi kuma a wannan daren ne ya gaya ma Abubakar Abubakar ya daidaita suka huto da da Maula Abubakar inda da Madubu suka suka fita. suna ganin su abubakar ya al'amur annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin su ya fito da wani da wani da wani ne sun zo su kashe shi akwai ruwaya za ku gani da ya karanta musu suratu yasin ya watsa musu duk suka yi barci barci ne ba barci ba idan su biyu kwaral kana kallo amma bai gani barci yake akwai kuma cikin ibn hisham za ku ji an ce in ko karanta za ku ga an ce har da shaitan haka zo amma ranar yadda ya barci shi fara tashi yace bai taba barci ba ku tashi ya tsere ya buga ihu yace ku tashi kan ma ku leka ya tsere ya tsere ba shi bane ba kawai to duk ruwayoyi ne wanda suka tabbata dai kawai sun huto sun tsaye shi akwai sira da dama wadda take mutawala ta ibnu hisham da ibnu sirin da sauransu wadda akwai isra'iliya da cikin to فخلف مكانه عليا ليعدي ولا فخلف مكانه عليا النبي صلى الله عليه وسلم sai sa ali a gurin shi a shimfiɗar tashi da daren ya kira ali ya ce ya kwanta a nan liyu addi wada'i annas dan ya bada sakonnin mutane التي كانت عنده wannan wanda take wurin shi can ba mun ce ba hatta samuhu ne amin har suka dasa mai amin fa kanu yudiuna indahu wada'ihum sun zama to suna kai kayan ajiyar su a gurin shi wa amanatihim da amanonin su ko to annabi a cikin kafirin ma sun yarda shi amintacce ne suna ba shi ajiyar su su mushrikan to akwai kayan ajiya a wurin shi ba zai tafi bai bari sai kawo ali ya guda mai wannan na wane ne wannan na wane ne wannan na wane ne gobe ka bashi mu mun tafi kun shi da aka yi annabi ya huta suka tafi to suka tafi na
وصار إلى غار wasara ila garin sau sai suka tafi kogon sau kogon sau aka ce ba kogon hira ba ku lura a cikin sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama akwai bayanin kogon nan guda biyu kogon hira shine yake bisa jabalun nur a unguwar aziziya yanzu a makka a unguwar aziziya yake shine bisa dogon dutsen wannan inda annabi ya je da fari kamun a bashi annabci yake mine ya ta'abbad an ya tahannar yana tuntuni akan al'amuran duniya to wannan kuma kogon saur shi kuma a kusurcin maka yake kuma mun ce madina a ina take a arewa take kenan da suka huta maimakon su bi arewa hanyar madina sai suka yi kusur suka yi kusur akwai wani katon dutse a saman shi kuma akwai kogo shine kogon sau sai suka je can suka labe suka shiga kogon sau an gane ko me yasa ɓadda sauri har sai bincike ya laha in bincike ya laha tukwana su hutu su kewaya su kama hanyar madina su to ci gaba waktaba adi suka ɓoye a cikin shi بعد أن عاد يا دليل المرأة bayan sun ba dalilin umama dukun nasu rahilataini abin hawan su guda biyu وعملوه أن wa يرجع amarahu suka umurce shi أن يرجع بهم an yarja bihima ya dawo musu da wannan abun hawan إلى غار ثور بعد zuwa kogo ba da talatar da layal bayan dare uku نعم.
bayan dare uku eh, bincike ya wa- ya lawa dare uku kwana nawa kenan an na fari ta yini segman ne da fike da segman da fike ko ba shi bane me ake ce ne kwana biyu da rabi ne dare uku ne aka ci kenan a daren na uku ne zai dawo a cikin wannan kogon ne an yi abubuwa da yawa na ba da al'ajabi a cikin wannan kogon inda suke koye wa yake kawo musu abinci wata ce ana ce mata asama asma'u kuma iya abubakar ce kanwa aisha ce sunanta asma'u binta abubakar musulmatun shaja'a musulma ce mai kokari dan kiwo take tana da yan dabbobinta ƙanana da sa'in in ta tashi sai ta dauki abincin na babanta da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tafi tana gaba kamar kiwo za ta dabbobi suna bin bayan ta kenan suna tattake santa sai ta je ta tsaya a karkarar tana kiwo in ta ga babu idan wani dan sau dan bin sau sai ta meka musu abinci in sun ida ta dauko kwanuka a kushan kuma lokaci ya halatta shigo gaba dabbobin da suna binta ta komo gida kiwo ne ta dai asma'u kenan ita ce uwar abdallah ba can ba aisha a hadisi ba kun gan shi ba da ake cewa aisha ummu abdallah ko uwar abdallah to abdallah wannan da ai da aisha dai alkunya da shi take cewa ake ce mata ummu abdallah ai ta aisha ba ta taba aiwa to abdallah dan asma'u dan asma'u ne ita wannan wanda take kai ma babanta da annabi sallallahu alaihi wasallam abinci a kogo wani kogo shine garin tawar a cikin kogon nan har sai da macijiya ta ciji abubakar annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwance ya tada kanshi ya kanshi a bisa cinya abubakar abubakar ya rasa yanda zai sai ya ga wani dan kogo hallo ya tafi a cikin kogon tunda kogon ai daki ne kato haka ya tafi kuma ana iya samun kogo kanana a cikin shi cikin duwatsu sai yake tsoro eh kamar da motsi sai ya liƙe gurin da hannun shi kan wani abu ya shigo ashe maciji ne a ciki ya sare shi sai ya sare shi abubakar kar ya motsa ya tada ma'aikin allah yana yana yana yana yana barci ya jimre da cizon wani ya yi zuwa ya yi zuwa sai da zuwa shi ta kwaɗo fuskar annabi tas annabi ya holka ya ji ya ga abubakar ba a cikin hankali shi ku duba yadda suke san annabi ku duba yadda suke kare annabi za mu gani a cikin a gaba a darsa na yaƙe-yaƙe yadda ko an fasa musulmi kibar sahaba ɗin suna tsaye ba su tserewa za su tsaya su tsare shi da jininsu don shi ya rabu to a lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a a lokacin zilat kuma kamar an yi an zabe shi ba magana ta kare yan bin sausai da suka zo hatta da gindin gindin wannan kin kogon hal abubakar yake ce musu ya rasulullah da ɗaya su zai leko ƙasa ƙawon shi da ya gamu sai Allah sai annabi ya ce mishi ma zannuka bi itnaini wallahu salisuhuma me kake zato ga mutum biyu Allah yana tare da su ikon shi yana tare da su ashe an daidaita ko da sun shiga za a janye su daga ƙoramar ƙasa a hutar su daga can gurin Allah ya ce mu a cikin Qur'ani idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana lokacin da yake cewa abokin shi kada kai bakin ciki Allah yana tare da mu da taimakon shi Allah zai taimaka mana abokin shi a cikin kogo wannan yawmun wa laila dare da da wunin wannan da aka yi a cikin kogo da Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Umar wata rana a Madina bancin musulunci ya kahu yake ce ma sahabbai da suka dinga gama shi da abubakar wasu sahabai suke cewa suke hira tsakaninsu a abubakar ne gaba wasu ce a umar ne gaba wasu ce abubakar ne a umar ya yi sai umar ya ji su ya ja kunninsu ya musu kashedi ya ce daga yau ka wanda ya ƙara gama shi da abubakar ya ce musu yawmun wa laila na abubakar hairun min umar wa ahali dare ɗaya da wuni da abubakar ya yi tare da annabi ya ce ya yi umar gaba ɗaya da shi da iyalin shi ya yi su daraja ka gani daraja ce wadda take ci daga nan suka gano cewa lalle lalle shi kan shi umar ya san abubakar a gaban shi shi kan shi umar ya san abubakar a gaban shi suka huto suka koye to kaka walamma aza hatul quraish yayin da quraish suka wayi gari ya wuto ne daga duha suka kai wallaha aza hatul وعلمت وعلمت بفساد مكرها مكرها تسن بacin mugun kullinta ita Quraysh da san lalle mugun kullun wannan da tai naka ta kashe annabi to ya bace annabi ya tahe shi wa annaha batat tahris ali ibn abi talib kuma ta san ta wayi gari ta kwana tana gadin ali ali ne kawai suka kwana suna gadi su sani ba ali da suke gaji kawai ali ibn abi talib to da sai wayi gari da sahiya ta yi sai aka yi kaka hajat sai ta rudi sai ta mota ta rikice yaya za a yi mutum wajen arba'in da wani abu suna gadin shi hutu da take shi shi sarkin makka a lokacin yana kahuri suka yi taron gaugawa maza maza wa arsalatun rusul suka aika ma'aika yan aike fi talabihi akan neman su a nemo su duk inda suke min jami'in jihar daga kowane kote kowace jiha ko ina maza duk wanda ya iya takobi mai jin kanshi sai dar musirri ya fita waje a nuni mai ya saboda mi saboda sun sa lada mai tsoka sun sanya ga wanda zai zo da shi mi'atu naqa taguwa ɗari wanda zai zo da annabi taguwa ɗari kuma a lokacin ba raƙumi ɗari ba ma aka ci taguwa ɗari wanda in suka shekara duk sun sake aihuwa kaka kenan sun zama ɗari biyu taguwa kuma a lokacin raƙumi shine kamar jirgi a yanzu dan da saboda a lokacin babu muwayen da diplasoma wanda ya wuce raƙumi da ɗaukan kaya da jimurin tahiya raƙumi da zai wata uku yana tahiya a dashi raƙumi da zai wata uku bai sha ba ruwa musamman raƙuma masu tozo biyun wannan tozon wannan akwai wani mai a tare da shi in ya tashi ruwa yake sha da yawa man zai ruwan zai zama mai mai ya tsaya a tozon duk lokacin da bai sha ba ruwa man wannan yake shiga jikin shi sai zama kamar ya sha ruwa haka raƙuma suke ai sha'anin raƙumi akwai al'ajabi a tare da shi akwai al'ajabi da yawa a cikin raƙumi in ka duba tarihin halittar shi tun daga halittar shi da abubuwan da yake kuma da yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada yake yake cewa fal eh, fal yanzuru afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat Allah ce buku dubawa shin ku su duba raƙumi ya aka halice shi ibn baz kamun ya kamun ya makafce Allah shi kan shi sai ya zo kawai yana kallon raƙumi wata rana ɗaliban shi suka tambaye shi malami ya muka kana yace ba ku ji ba Allah yace afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ka kalle shi kawai ka ga yaya aka halice shi raƙumi ka duba ga da doguwar kawaguwa da ƙaton jiki masha Allah da wuya da kuma aka same wannan sarkai yaro dan karami sai ya ja shi kuma ya bi shi kuma ya yi wata bai sha ruwa wata iya tayya akwai in kushi tarihin amali manya-manyan rakuma wanda in an dora mai kaya in ya mai kaɗan ma in yi rena tahiyar da menene in kun zo garin bai duka balle a sarki kaya bai duka wai bai gashi ba bai duka bai gaji ba sai an tura mai buhunan can buhunuwa don yadda iya kaɗan ina sai an koma da shi a koma haka su kwana ya sauka bai gaji ba da wani ɗan kayan in kuci tarihin rakumi za ku yi mamaki ku tambayi buzaye su gaya muku akwai amalin rakuma wanda in za a ma mai shi aski ma sai a gaban shi sai a gaban shi ya san shi ne aka mai askin ba wani mutum bane ba eh gumza ko yake yanda ya kamata yanzu a ce nan da wajen kilo guda amalin yana gumza kai in wani ramla ne ka san wajen da kai bige mutum yake kashe shi in yi fara gumza iya hudu wannan abin da ka baki ai raƙumma Allah ya ce afala yanzuruna ila ibli kayfa khuliqat akwai abubuwa jiyawa a cikin suna al'ajabi ita kuma taguwa me yasa aka hana sallah a garken taguwa garken raƙumma saboda raƙuma mace haila take yanda mace take a haila ta mutum akwai abun al'ajabi a tare da su to irin haka ne aka ce za a bada taguwa ɗari ga wanda ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mai son kuɗi ko wani mai jin kanshi ko mai so ya nuna bijimtaka a cikin lokacin shi sai ya yi ɗamara ya ɗau takobi da mashi da kayan yaki da kibiya sai ya fita nema tunda ba a san ba inda ya bi ko ina watsuwa ake kowace jiha abu nan dan da nan dan ko ina aka yi kowa neman taguwa ɗaya su ku suna nan kusa da gari a cikin garin tsaro sai da bincike lafa su kwana dalilin nasu zai dawo kuma su kama hanyar sai sai kaka sai ma'aikan suka tafi dama da hagun
walakin na ha'adatu amma sai suka dawo a taɓe ba su samu su ba ba su same su ba lokacin da zai hudu a darasi na gaba za ku ga a ta da kisal saraka tubun malik wanda ya tsinka shi kai shi ma ya bi shi shi ma karshen sa ya musulunta saboda abubuwa na al'ajabi da ya gani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to tambayoyi to darsi na 20 ne ya tsaya darsi na 20 daga nan ya tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga muna daga shaidan Allah da ma'aikin shi sun ku fita da kuskure wani tambayoyi ne ke da kai
akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko yana cewa wai shin malam ya eh, abokantaka na'am tsakanin mace budurwa da saurayi ya halarta
babu abokantaka tsakanin budurwa da saurayi wadda hatta ko aurenta zai yi idan ko karanta yadda aka ba shi dama ya je ya tambayi iyalinta a gama su ya ganta ya ganta ya ta ganshi kuma da muharrami a tare ba su hira ba babu abokantaka tsakanin mace da namiji sai mu sai wadda take muharrama wadda take muharrama shi ce ƴan uwa shi ce ta jini wadda babu aure tsakaninsu wannan karaba ake ce mata ita kuma yan uwantaka ce ba abokantaka ba ce amma abubuwan da samari suka tafi yanzu a kan shi wannan haramun ne aikin shaidan ne Allah shirye mu Allah shirye shi mugun abu ne Allah kiyaye na'am to tambaya na biyu kuma shi ma da yake an ce wai ana son mutum ana iya ja mutum ina son kana Allah shin sarmai yana iya ja budurwa
shi ka'ida ce ta musulunci aka faɗi ta kowa ce amma duk abin da zai janyo fasadi kuma musulunci baya son shi idan ya faɗi mata haka nan hanya ce ta buɗe banna kenan dole ya nisanci wannan abu in ya ɗauke shi shubha ma kuma waqa fi shubhati waqa fil haram annabi ya ce kuma babu wannan alaƙai ballantana har ya faɗi mata ku duba hatta da murya wacce aka yi kasu dinga mutu murya wadda take ko da wani abu ya gama su na kasuwa ko wani abu kai su kashe murya kasi ta hiya inda za a waiwayo su gira ku tsare iyalin ku ku tsare yan uwan ku ku tsare ɗiyan ku ku tsare yayin ku ku tsare kannun ku ku tsare uwayen ku gira ce yanzu a saudiya in mace ta mutu gurin sa ta kabari ma sai mu karrabinta sai mu harraminta zai sa ta kabari ballantana wani na waje zo ya kama gawa mace ya sa ta cikin kabari gira ce dole ku sani addayyus wanda bai kishi kishi ba sai na matarka ba kana kishin uwarka kana kishin yakka da kanwarka kana kishin su wani ka gansu tare da wani wani wani can na banza tsiya wani zance na banza tare da su dole abin ka ba zai ba cikin ka ba zai shiga dadi wanda bai da kishi kuma annabi yace bai shiga aljanna bai jin kamshin ta addayyus ake ce mai wanda bai da kishi addayus wanda bai da kishi ku duba sa'ad a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi in ya ga mutum tare da matan shi zai hudda takobin shi ya kashe mutumin zamanin annabi ba kuma annabi yana zaune kuma yace in je lahira kuma Allah ya sa ni wuce ya kuke ga wannan magana sai aka yi rijib annabi yana nan waye zai bada amsa ana tsammanin annabi wani abu zai ce a kan shi sai annabi ta yi a ta'ajabuna min girat sa'ad kuna mamakin kishin sa'ad ana agayar minhu ni na nishi kishi kuma yace wallahu agayar minna kuma Allah ya yi mu kishi gaba daya ango ne ana yakin Uhud za mu yakin Handak za mu zo gurin yakin Handak annabi ya ganshi ango ne iya ya je rami za a yi ma ma- Madina garu annabi ya bashi permission hutu ya je ya zauna a gidan shi iya zawa ya isko matan shi a bakin kofar gida sai ya hudu takobi ya niheta ko na amarya da ango ya hudu takobi ya niheta kuma kashe ta zai ni ya hudu ta kofar gida kai yanzu ka ne in ka ganta a kofar gida ce mata zaka yi ke koma ko mi zaka ko a gaba gaba ko subhanallah daga nesa ta ganshi ta tabbata in yazo kai mata takobin wannan zai zai zai yi daga nesa ta fara ce mishi ala rasulika shiga hankalinka saurara ka ji saurara ka ji sai da iso ta ce shiga gidan ka ga me hudo ne ta san menene iya shiga gidan sai iske katon maciji a bisa gado da takobi a hannun shi ya kai ma macijin ya kashe macijin amma da shi da macijin ba a san wanda ya riga ya mutuwa yan uwan shi suka zo suka dauke shi suka dauke shi suka kai gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah maciji ne ya sare shi a mishi addu'a annabi ya duba ya ga ya mutu annabi ya ce aje a mai wanka aje a binne shi ya ya mutu annabi ya ce inna fil madinati ikhwanukum min al-jinn aslamat a nan madina akwai yan uwanku aljannu sun musulunta mun mutum ya ga maciji ya mai kashe ji duka wani abin kishi ne za mu zo kan gurin za ku ji bayani iri dalla dalla na gazo ta handa abin da ya abu na'am tambaya na kuma wai aka ce an sadaki aure yana rage albarka annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya ce a alluhunna sadaq a kasaruhunna baraka no mafi kankancin saraki mafi yawan albarka to amma kuma saraki ba a iya yanke shi a rage shi da da gangan saboda Allah ya ba su damar a ba su in ana so no Allah ya ce a cikin alkur'ani wa ataytum ihdahunna qintara gashi kun ba ɗaya daga cikin su qintar qintar shi kuma dukiya ce wadda take ita ce kana iya bada ta da dama a saraki amma ɗan kaɗan saraki kuma alhif albarka ta yi yawa ba a hana ka ba da yawa amma sai aka gaya maka abin da ya ji romu no an gane ko ba a ce ba ba a hana ka ba saboda umar radiyallahu anhu ya so yi wannan a zamanin shi da ya yanke ya ce za a yanke saraki a maido shi ya yi yawa saboda wannan samari sun rasa abin da za su yi aure kaza kaza na kinkara kai kuma umar za ka yanke umar ya ce sadaqatul mar'a wa akhta'a umar no no mace ta yi gaskiya ya ce umar ya yi kuskure no aka bar shi kenan an gaya maka abin da yake kyau kuma ba laifi in kai wannan Allah ya ce wa ataitum ihdahunna kin tara amma aqalluhunna sadaq aktaruhunna baraka mafi kankancin saraki in dai an huda haƙƙin Allah da haƙƙin da matar kuma shi yayi albarka inji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar zuwa masallaci ne na mace annabi ya hana ka hana matarka zuwa masallaci eh an hana wala tamna wa matallahi masajidin lahi ko kan ku hana mata bayan Allah zuwa masallacin Allah amma kuma sai aka ce sallarsa a gida ta hilada kaji kuma kan ku hana sun sun ce mu masallaci za mu amma sallarsa a gida ta hilada kenan ita mai hankali ce gara ta lada ne take nema ko gara ta zauna a gida ta yi sallar ta hilada to ci gaba to tambaya na karshe aka ce shi kuma bai hukunci ne ko kuma kwanta
haramun ne daukan mace a bayan moto tana shaho jikinka kana shaho jikinka in ba da larura ba ta mutuwa in kuma ba mukarrab muharrama ka bace ba no saboda hannunka ya shafi jikin macen da ba taka ba annabi ya ce a ɗauki masa ba kamar marto ƙago a rabu maka shi a kai ka ji shi rabai annabi ya ce khairul laka an ta masa imra'atan la tahillu laka shi ne maka alheri da zaka shahi jikin macen da bata halitta ba a kanka abinda muke daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga mu ne daga shaidan ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu ba mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mun ta ko mun tacin ta Allah ka gwada mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن